auzu billahi mina shaidan rajim bismillahi rahmanir rahim masu sauraro barkanku da kasancewa da mu daga nan gidan rediyo garanti hasken al'umma mita 94.7 zangon fm a cikin shirin tafarkin shirya inda muke kasancewa tare da sheikh muhammad nasir adam babban limamin masallacin juma na sheikh ahmad tijjani da ke unguwar kofar mata a nan birnin kano kuma shugaban majalisar limaman masallatan juma'a na fadin jihar kano malami da ke fafutuka al'ummar musulmi sun rayu akan tafarkin shirya a akar mukallahu a madadin masu sauraro muna maka maraba barka da shigowa Malam Usman barka kadai jama'a masu sauraron wannan shiri mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu usman hamza usman nake farin cikin kasancewa da ku inda za mu shafe sa'a guda tare da malam inda malam zai dora musamman ma dangane da faɗakar da al'ummar musulmi abubuwan da ya kamata su sani a harkar su ta addinin musulunci na yau da kullum na ma'akar mukallau Malam Usman a yau so nake mu bi ta wani bangare da yake da matukar muhimmanci na'am ga rayuwa ta musulmi a tsari na addinin musulunci na'am wannan abu kuwa shine kyakkyawan hali na'am kyakkyawan hali na yi mana tuni can watannin da suka gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo wa duniya wasu muhimman abubuwa waɗanda kyawawan halaye suna daga cikin waɗannan ababen na'am amma da yake lokacin ban samu dama ta in yi dogon bayani ba Mm.
ko kuma a yi warwara balantana a yi warawara Ta malam, to yanzu dai sai dai a yi warwara amma ba za a samu dama yin warawara ba gaskiya da wanda malam usa hausar fa ya ba da malam yau Allah.
ta shige maka duhu Akar mukallahu to mun fito waje zan maka bayani to shi kenan a a tsari na musulunci idan ka karanci kyakkyawan hali sai ka ce abinda musulunci harshen musulunci yake gayawa mai sauraro ko mai karatu alhulku huwa dinu na'am wato kyawawan halaye su ne addini domin shi addinin musulunci ya zo ne domin ya tsara rayuwar ɗan adam na'am kuma ya tabbatar masa da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa shine assalam zaman lafiya gaskiya ne domin musulunci sunansa al-islam zaman lafiya na'am na tuna mana kwanaki can cewa duk inda kaga an tada kura to an kaucewa abinda manzon Allah ya tsara wa dan adam na yadda zai rayu gaskiya saboda haka ah, na nace akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kawo wa dan adam ah, kyawawan halaye gaskiya Ah, akwai abin da ya kamata mu yi la'akari da shi kafin magana ta yi nisa idan kana so ka san al'adar mutane yadda take ba garwaye Mm.
to ka je ka same su lokacin da suke idin su na'am kaga ai mun yi magana akan idi haka ne kuma na faɗi mahangar musulunci akan idi gaskiya ne yadda ya kawo mana idin mutane kaza mutane kaza to Mm.
a dunkule idan kana so ka san mutane Mm.
wato yadda suke Mm.
babu garwaye Mm.
to ka same su a lokacin da suke idinsu gaskiya ne saboda kowa a lokacin yana kokari ya ga yayi abin da ya gada ko abin da yake na ka'ida ta abin da ya yadda da shi gaskiya ne malam na biyu malam usman idan kana so ka san ci gaban mutane to ka zo ka tsaya bakin hanya ka ga yadda suke driving suke jan motoci ko suke mu'amala da abin hawa haka ne wannan ba za ka san yadda da wannan malam usman Eh.
sai idan ka yawo kasashen duniya na'am to, to in ka zo sai ka ce to wa'annan mutanen wajen ci gaba ga inda zan ba su zan ba su ko goma bisa ɗari ko ishirin bisa ɗari ko hamsin ko tamanin ko tas'in yanda suke amma da- duk al'ummar da baka zo ka ga yadda suke tukan abin hawa ba ba a magana da yawansa Mhm.
a'a gwargwadon wayewar al'umma gwargwadon yadda wato za ta rinka amfani da abin hawa akan titi gaskiya to kaga daga nan Mm.
ba sai na gaya maka ba cewa kyakkyawan hali ya shigo gaskiya ne malam yakuwa Eh, domin yanzu malam usman idan ka duba za ka ga cewa duk wato abubuwan da suke jawo tarnaki mm, da gindi da dabaibayi na'am.
a kan hanya abubuwa su cakuɗe duk magana ce ta rashin kyakkyawan hali gaskiya ne malam kamuwa ne da cutuwar san kai akwai ab- mu a- a a larabci ana cewa da wani abu shi ananiya na'am cuta ce malam usman mutum in ya kamu da ita shi kenan sai dai ya nemi magani ananiya shine kawai ni kaina na sani ban san wani ba san kai san kai Sawa.
san kai to cuta ce na'am kada dai malam usman mai a a- a- a- ainihin yau ita magana akan wannan bara mu ci gaba kai tsaye Ai, akan malam ana dan akan fuskanta akan a bayanin haka.
da ake yi eh saboda akan bayanin da da nake so za mu yi Mhm.
Allah tabaraka wa ta'ala na'am ya yi bayani akan halittar ɗan adam ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim na'am hakika mun halicci ɗan adam da kyakkyawan quality ahsani taqwim Mm.
kyakkyawan quality
malam aha Na'am.
kana buƙatar bayani kenan malam Eh, usman gaskiya ne, malam.
yawwa Eh.
ai daɗin ka kenan baka tsauna akaran kallawa
wato abin da nake so ka duba malam usman na'am ka duba idan ɗan adam yadda idan zai ga abin da yake so ya gani ba sai ya kunna switch ba a baya bukata malam ka duba bakin ɗan adam idan zai yi babu wani makullin da zai buɗe gaskiya ne malam ɗan adam idan zai yi tafiya babu wata kwaba da zai cire kafin ya yi tafiya gaskiya ne ka duba kunnen ɗan adam haka idan zai ji wani abu babu wani yana da zai cire gaskiya ne malam ka duba ka duba ka duba ka duba to mal usman abin da nake so in nusashe mu anan shine Mhm.
duk da sauƙin iya gani da mutum zai yi na'am to allah bai halittar masa ido ya bashi yanci cikakke na ya ga abin da yake so ba akwai abin da ya halitta ya kamata ka gani akwai abin da bai kamata ka gani ba a gani yabku a ganin duk da cewa za ka iya gani Eh.
amma idan ka kauce wa ka'idar da wanda ya halicce ka ya halittar maka ganin eh idan ka kauce wannan ka'idan Na'am.
za ka iya ganin duk abin da kake so amma shi dai bisa ga tsari ya tsara maka abu kaza kada ka kalle shi abu kaza kaka kalle shi amma kana iya kallon abu kaza kana iya kallon abu kaza kuma ya bakka da kai da shi da raƙibu da atidu da kuma kyamara automatic wacce in ka kai shekara goma sha takwas za a kunna maka ba ta buƙatar batir ba ta buƙatar sola shi mai rike da ita baya buƙatar abinci baya buƙatar abin sha bai jin bacci kuma baya gajiya ba maganan caji ya kare ba magana ai babu babu da wayar da ita kyamarar da mai rike da kyamarar eh duk automatic 24 hour aikin su Allahu akbar kuma ba ba sa ɗaukar komai sai kai me kake yi bacci kake to ga kanan kana bacci awa nawa kai kana bacci za a ɗauka Allahu kana magana gashi ana yi kana kaza gashi ba abin da za su ɓoye Allahu akbar
hakanan harshenka Hmm.
magana baka buƙatar sai ka cire wata kwaba za ka yi ta magana ka yi ta magana ka faɗi abin da kake so ka faɗi wannan to musulunci ba haka ya tsara maka ba in za ka yi faɗi magana ka tauna
Ah, malam ah, kamar abinci maganan tauna ma ta fiye da abinci mal usman Na'am.
fiye da abinci a yanzu loma tuwo ai za ka iya tauna ta Eh.
to za ka iya zurawa kuma ka haɗe eh ganin dawon mutum da aha kuma ba za ka cutu ba to amma magana idan baka tauna ta fiye da yadda za ka tauna nama ba to cutuwar da za ka yi cutuwar da za ka- za ka yi wa wani to sai Allah ka ɗaya sani ba ma iya mutum ba a'a ai magana mara kyau eh ba kai kaɗai za ta cutar ba za ta cutar da wani ayya.
ai shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa qulu lin-nasi husna ku rinka gaya wa mutane magana mai kyau
gaskiya ne matakin farko kenan malam usman ku rinka gaya wa mutane magana mai kyau na fada na tuna mana lokacin lokacin da muke bayani akan ah, wani ɗarafi na halayen Na'am.
na ce mu yi tunani akan baki harshe saboda haɗarinsa malam usman na'am allah ya sa haƙori suka rufe shi na'am aka sa labba guda biyu suka rufe shi eh kuma mu sarakanmu na gargajiya ko na addini hmm.
in suka yi naɗi sai a jawo amawali sai a rufe to ba sai an buɗe amawali za a yi magana ba Gaskiya.
to ba a buɗe ba ba a buɗe leɓo ba ba a buɗe haƙuri ba ba sai ka yi magana ba za- za ka abin nan gaskiya ne gaskiya ne saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut na'am in zaka in dai ka ba da gaskiya da Allah da ran tashin kiyama Mm.
in za ka yi magana to ka auna ko ka faɗi alkhairi ko kai tsit saboda hausa suna cewa magana zarar bunu ce yawwa ka san ko bunu in ka zara ba za ka iya mai da shi ba haka ne dole sai dai sabo yawwa to wannan malam usman misali nake bayarwa a yadda musulunci yake hangar kyawawan halaye kafarka baka bukatar wata safa ko wani wani kwaba ko wani dabaibayi in za ka yi tafiya amma duk da haka an kayyade maka inda za ka ba duk inda kake so za ka je ba na'am duk gabar da kake da ita an yi ana da control a kanta akwai abin da aka yadda kai akwai abin da ba a yadda kai ba to kaga ashe a nan malam usman idan ah, muka bi ta wannan hanyar sai mu gane cewa ashe musulunci ya baiwa kyawawan halaye kulawa fiye da yadda wanda bai sani ba yake zato sosai Aha.
sosai malam Kyaw- kyawawan halaye malam usman malamai sun kasa su kaso uku na'am akwai na farko na jibilla abinda ake cewa jibilla shine abinda kawai ka samu kanka a kansa akan samu wani bangare na kyawawan halaye eh ka zama kana da shi Allah ya halicci mutum Allah ya halitto maka da shi Malam Usman na'am akan samu wannan wani kyakkyawan hali ne sai a halice ka da shi Mm, kamar hadisin ah, Abdullahi dan Abbas mm.
wanda yake cewa maza Allah sallallahu alaihi ya ce da al-ashajju abdul qais al-ashajju abdul qais wani mutum ne da suka zo kwam- suka yi tawaga suka zo suka kawo annabi ziyara to su yan garin nasu suna zuwa da suka sauke kayansu kawai sai suka shiga suka gaida annabi da warin rana da ƙari da waye da kayansu da suka sha gumi eh suka je suka gaida annabi amma shi wannan ashaddu dan abdulkais sai da ya aje kayansa ya je ya kwance jakarsa ya ɗauko kayansa masu ɗan kyau ya samu ɗan ruwa ya ɗan wawwanke jikinsa a natsa suna can suna ta rububi mm.
shi kuma ya sa kayansa masu haske masu tsafta Allahu kana ya shiga a natse ya gaida annabi Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya- da aka gama sai ya ce ashaddu ya ce na'am annabi ya ce kana da tadodi guda biyu waɗanda Allah ke so alhilm wal anat Hmm? Ah, haƙuri ka didike zuciyarka ga barin aikata abin da take so wal anat da kuma yin abu a hankali a hankali a hankali baka gaggawa a harkarka na'am ya ce to manzon Allah waɗannan halaye a tsintar sinai ko ko ya ce a'a Allah ne ya ji billantar da kai a kansu Allah ne ya sa maka su kake da su sai ce alhamdulillahi alladhi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhuma ya ce godiya ta tabbata ga Allah annabi da ya saban da ya halice ni akan wasu halaye guda biyu waɗanda yake so na'am to kaga wannan shine abu na farko cewa kyakkyawan hali akwai wanda za a samu na halitta sai bangare na biyu na'am malam a ci- a kan- a na'am to wannan ina jin kamar usman wannan hadisin eh abubuwa haƙuri da bin abu a a hankali hankali yawa abubuwa ne malam a ɗan ƙara buɗa malam suna da eh to wani- ai malam usman shi Mm, alhilmu ba asabru bane to akwai bambanci tsakanin alhilmu da asabru alhilmu wato shine abu a yi maka abu wato baka ji daɗi ba ka jure ka ki nuna baka ji daɗi ba kuma a sake yi maka ka sake yin haka na'am har ma laraba suna cewa wa akhul hilmi da abuhul ighda'u na'am mai hilmu Mm, wato halinsa na kullun to rinsa ido gabarin abin da aka yi masa marar daɗi gaskiya ne ka gani gaskiya to wannan kuma al'anatu bi a hankali a hankali duk abin da za ka yi kai ba za ka yi garaje ba sai ka bi a hankali ka bi a hankali to wannan halaye ne guda biyu wanda Allah ke son su gaskiya wayannan abubuwan kuma mutum ya bi zai yi nasara a rayuwa aha to karatun ya shiga kenan malam karam Usman kallawa karam kallawa to a na ɗaya shine hali wanda Allah ya ɗabi'antar da kai a kansa na'am wannan magana ta fito ta fito malam to sai na biyun naka to a karam na yadda da kallawa, kai.
a karam kallawa na biyu shine almujalasa ko almujanasa Mm, wato almujalasa shine ka zauna da mutumin kirki ko mutanen kirki dole ko ba ka so sai ka na halin kirki gaskiya ne malam ko kuma a koya maka halin kirki ɗayan biyu ne Aha.
ka zauna da mutanen kirki dole sai ka koyi halin kirki da kanka da kanka kwarai kuwa Mm, ko kuma a koya maka halin kirki kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suke gyara mana suke koya mana kowane abu hatta cin abinci kwanaki ba na gaya maka ba wani yaro da- da da shi da kakansa eh ya ce kakana ya koya min wani ilimi na me na idan zan ci abinci na in dinga ci na gabana haka ne kuma idan zan yi sallah in in dinga duban inda nake sa goshina ai Gaskiya ka ne.
manta tuna Ka- haka ne malam ka na tuna na yauwa to eh.
to to kaga wannan koya masa aka yi Mm, har gashi ya girma yana faɗa gaskiya ne to saboda haka zama da mutumin kirki ko mutanen kirki yakan sa ka samu hali na mutanen kirki na a wannan mujalasa a, mu- a- ana cewa da ita mujalasa mhm,
idan ka zauna ma'ana idan ka zauna da mutane man jalasa janasa wanda ya zauna da mutanen kirki sai halin kirki ya shafe shi ko baya so ko mutum ya koya ko ba no no a ba ɗaya bane Mm, ka zauna da mutanen kirki Eh.
to sai ka yi kirki kamar ya malam ko yanzu misali sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga zama da manzan Allah ya sa sun zama mutanen kirki wannan haka ne.
saboda suna jin maganganunsa ba su Mm.
taba jin an yi magana mara kyau ba gaskiya ne suna ganin halayensa ba su taba ganin abin da yake ba daidai ba Na'am.
suna ganin yadda ake masu adabi amma bai taɓa mai da martani ba suna ganin suna ganin suna ganin Mm, kawai ka zauna da annabi sai baka hali mai kyau gaskiya.
to wannan shine ka zauna da mutanen kirki Mm.
zai baka halin kirki koyo kuwa kamar yadda na faɗa a sa mutum gaba a ce kaza za ka ka daina yin kaza kaza ake yi Mm, in za ka ci abinci a ce sa hannun dama kaga wannan koyarwa ne koyarwa ne malam kamar yanzu misali shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga ya gaya mana yake cewa addaba ya gaya mana cewa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi Allah ya ladabtar da ni ya kyauta ladabina ma'ana shi ya tarbiyyance ni Mm, shi ya koya man kyawawan halaye na kuma na kware a wajen kyawawan halaye
wani to ka- malam eh yare ne ta- na tasawufin shi ma ko ban ji ba yare ne na a'a tasawufin.
ha- ha- hadisi ne eh a cikin na ce hadisi ne na annabi a'a mal usman kai sai ayi gaba sai ka dawo baya to na da wani yawwa Eh, ai magana muke ta hadisi ne na annabi Eh.
addabani rabbi fa ahsana ta'dibi na'am Allah ya ladabtar da ni ya kuma kyauta ladabina na'am yawwa ba yare bane wannan ab- abin da na so in ce da kai dazun yawa ya kamata in yi tuni cewa alkhulqu huwa dinu ina son in ce da kai yana da dan uwan tagwai dinsa eh yanzu wannan idan ya abin nan sai wani ya zaton hadisi ne to ba hadisi bane na'am kamar yadda ake cewa addinu almu'amala eh ba hadisi bane na'am ba hadisi ba ne na'am kawai dai an karanci addini ta ɓangaren cewa a gaba ɗayan yadda addini ya baiwa kyawawan halaye kulawa Mm.
sai ka ce to ai shi kyakkyawan hali shi ne ma addinin kamar yadda addini ya baiwa mu'amala kulawa komai za a yi manza addini ya yi magana ake sai mutane suka ɗauka suka ce to addinu al-mu'amala na'am addini mu'amala ne amma ba annabi ya faɗi wannan ba Eh, yawwa.
maganganu ne na hikima yawwa yawwa maganganu ne hikima amma wannan addaba ne rabbi fa hasana ta'dibi hadisi ne na'am duk da yake da wasu sun yi maganganu a kansu amma maganan ganin nasu ba su da wani karfi Eh, a- magana ce dararra wancan malam ilimin hadisi ne mu nan ai eh akwai wanda a cikin malaman ilmin hadisin ne Eh.
suka yi magana akan wannan hadisin na'am kwarai da gaske amma amma wannan magana tasu ba ta da wani karfin da har za a ɗauke ta a yayata ta gaskiya ne yawwa kuma saboda bilfi'li a aikace manzon Allah Allah ya ladabtar da shi dan ba babansa bane ya ladabtar da shi gaskiya ne yana dan ciki a wata biyu babansa ya rasu ina zai iya ladabtar da shi ina babansa ba ita da ladabtar da shi ba yana dan shekara biyar ta rasu haka ne kakansa wanda ya karbe shi Abd- Abdul Mutallabi Abdulmutallab.
Abu Talib kuma shi da- da da aka mai da annabi a wajensa kaga menene Abu Talib mutum ne wanda yake mai iyalansa sun mai yawa haka ne iyalansa sun mai yawa Na'am.
kuma bai da dukiya Allahu Akbar.
saboda kaga idan aka ce mutum ya tsinci kansa haka Mm.
ya tsaya ya jajirce akan tarbiyya yana da wahala sosai sosai to saboda kaga manzon Allah yadda ya faɗa din nan addaba ne rabbi fa hasana ta adibi Mm.
to wannan shi ita ce maganar gaskiya ina magana ne akan ingancin hadisin eh gaskiya To.
ne malam Ah, Almajalis.
yanzu mai na- na- na- na biyu kenan na'am na biyu ne malam to to kuma na uku inda ake samun kyakkyawar hali Na'am.
sad- saddul manfas
Na'am.
mutum ya shiga ya ya tafi sai ga hanyar ashe lungu ce ba ta dawowa to ba ta kullewa ba dole ya dawo ba na'am kamar yadda turawa duk abin da ka sani na cin zalin da wulakanta ɗan adam bature ya yi shi amma sai da ya tafi ya tafi ya ga cewa ashe gurin lungu ne ba sai ya dawo labari.
a yau har ma idan kana magana kyakkyawan hali kyakkyawar mu'amala sai ka ce a tafi turai Na'am.
eh in kana magana kyakkyawan mu'amala ba in ka auna kasashen musulunci da kasashen turai sai ka ce in dai kana son mu'amala kana son kyakkyawan hali to tafi kai mu'amala da turawa fiye da kai mu'amala da laraba ko wasu musulmi ai malam abin da ka bude ma da shi cewa in kana so ka san mutane ka hau kan titin su Ai, malam, wannan magana kai dawo da magana bayani da kai Akramaka malam Allah, Usman.
malam, ai kai to shi kenan To.
kaga idan magana ta shige ka bari mana mu ci gaba To, to, ai shi- kila wani ba wannan magana ce ta shige shi ba ce a karo kallon kana ji ko eh to kaga turawa yanzu eh suna da kyakkyawan hali Ba amma ba koyo suka yi ba to ba zama da mutanen kirki suka yi ba aha, tafiya suka yi suka ga wannan abun baya ci mhm.
kuma hausa suna cewa wanda ya tuba dan wuya ba lada na'am yawwa Eh, gaskiya ne malam yawwa Eh.
yanzu in kai mu'amala da bature Eh, ba zai saba maka alkawari ba haka ne ba zai yadda ya cuce ka ba gaskiya ne malam ka gani amma da shi ya fi kowa zalunci shi ya fi kowa wulakanta dan adam shi ya fi kowa waye amma yau ya dawo saboda me saboda ya je ya ga hanyar ba mai billa ba mai billiya ba ce ya dawo to akan samu kyakkyawan hali ta nan
gaskiya ne Ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata magana wacce ya kamata mu ah, sake mata duba fiye da wancan kallon da muka yi mata to akram yake cewa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq Na'am.
yace kadai an aiko ni ne ka ji ba wannan irin magana Mhm.
a larabci in kaji an ce innama to duk wani abu ba- ba wannan ba ba da shi ake ba yace kadai an aiko ni ne saboda in cika wa dan adam kyawawan halaye anan idan baka manta ba a lokacin abin da na tunatar da yan uwa shine halayen da dan adam yaka bukace su babu su ma'ana abin da na faɗa a wancan kana halayen da ɗan adam yaka buƙace su ba a zo da su ba to na zo ne domin in cika masa to ai abin da ake nufi Yawwa.
bu'i- ina ma bu'istu an aiko li utammima makarimal akhlaq domin in cika wa ɗan adam halayen da yaka buƙace su ko bai san inda zai same su ba yawwa gaskiya ne Eh?
Ai, yanzu kai ka sai amma fita gwari gwari karon kallon
to kaga a lokacin haka na faɗa to amma in muka sake duban wannan hadisin innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq yana da wata mahanga an aiko ni ne saboda in nuna wa ɗan adam yaya ake ba da misali na kyakkyawan hali yaya kyakkyawan hali yake zamantowa rayuwar mutum gaba ɗaya alasabili misali duk wani fage na rayuwa da za ka ɗaga ka ce gashi manzan Allah ya biyo wannan fagen ya ba da misali na kyakkyawan hali wanda za a kwaikwaya wanda shine kawai abin da in aka yi za a zauna lafiya gaskiya amma in ka auna waɗanda suka gabata sun taɓa shiga irin wannan halin amma ba haka aka samu ba gaskiya kaga kenan ya zo ne domin ya saita domin ya nuna wa duniya ya nuna wa ɗan adam yaya ake yin kyakkyawan hali gaskiya ne alasabil misali na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da matansa an ga yadda ya zauna da su idan yanzu ka ɗauki yadda muke zaune da matanmu haka annabi yake zaune da matansa ina ina ah to ashe kaga kenan annabi ya zo wa duniya da kyakkyawan hali ko kuma ya zo ya nuna wa ɗan adam ya ake yin kyakkyawan hali gaskiya ya zo matansa bai mai da su boyi boyi ba gaskiya ne bai mai da su yan aiki ba Mm.
ya mai da su abokanan zama Allahu akbar.
ya mai da su mataimaka ne a tare da shi shi ma mataimaki ne a tare da su rigarsa ce su ma rigarsa ce me
Gaskiya yafi wannan daɗi malam usman babu wallahi malam ina za a samu cin mutunci ina za a samu mummunan zato ina za a samu ainihin mu'amala mara kyau in in abu ya zama haka ina ba zai taɓa girman annabi da darajarsa gaba ɗaya sai ya zo ya taya mace eh, iza wuta sallallahu alaihi wasallam ya zo ya taya ta shara
gaskiya ya zo ya taya ta yanka nama ko cefa ne
na'am wannan shine misali Mm, ga yancin inda yake na gaskiya shi ne nake gaya maka ya zo ne domin ya nuna wa ɗan adam yaya ake kyakkyawan hali ta wannan fassara ta wannan bayanin ya zo manzan Allah ya yi bayani iri kai ka san da mahaifin manzan Allah yana nan da manzan Allah ya nuna yadda ake bin baba gaskiya ne wannan da sosai ma.
babarsa tana nan da ya nuna yadda ake bin baba sosai ma dan bayanan da ya yi su ya nuna su suka nuna haka gaskiya ne manzan Allah ya zama da yan uwansa ya nuna yadda ake zama da dan uwa Mm, manzan Allah ya zama da yara ya nuna yadda ake zama da yara gaskiya yara na gida yara na yara yara yara yara da barori Ma- da barori Mm, manzo Allah ya zama da 'yan makaranta na'am ya nuna yadda ake zama da 'yan makaranta gaskiya ne ha?
gaskiya ne manzo Allah ya zama da baki ya yi zama da 'yan gari Mm, manzo Allah ya zama da masoya ya zama da waɗanda suke ba masoya ba gaskiya ne manzo Allah ya yi- ya yi mu'amala da masu mulki ya yi mu'amala da masu kuɗi ya yi mu'amala da talakawa fitik gaskiya ne ya ba da misali na yadda ake kyakkyawan hali har ma da mutanen karkara to da mutanen karkara da Usman Eh, har da mutanen karkara yadda za su zo da kaushin hali mana to to ya da da kai da Usman Eh, saboda- ai wani bin magana ta ka akan karbe aka ta aka rawa kalla masu sauraro kada ku manta kuna tare da mu ne daga nan gidan rediyo garanti haske al'umma mita 94.7 zangon fm a cikin shirin tafarkin shirya inda muke kasancewa tare da sheikh malam muhammad nasir adam babban limamin masallacin juma'a na sheikh ahmad tijjani da ke unguwar kofar mata a nan birnin kano kuma shugaban majalisar limaman masallatan juma'a na fadin jihar kano malami da ke fafutuka al'ummar musulmi sun rayu akan tafarkin shari'a wanda muke kasancewa da shi a cikin wannan shiri kuma yake mana bayani dangane da kyawawan halaye na fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda za mu yi koyi da su a cikin wannan rayuwa tamu ta yau da gobe na makaram kalla Mal Usman idan ba a manta ba ana magana ne da ha- kyakkyawan hali shine addini na'am shine topic din ma- maudu'in ma- abin nan bayanin namu gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda eh, la yablughu bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im yace bawa da Allah saboda kyawawan halaye zai iya samun matsayin mai yini azumi yana kwana sallah kawai ba guru ba laya sai kyakkyawan hali ma'ana ba yawan sallah ba yawan azumi amma sai kyakkyawan hali amma a lahira sai samu wannan darajar
gaskiya ne hakanan akasi idan ba kyakkyawan hali kaga kenan koda akwai ana kwana sallah ana yi ne azumi to duk a tutan ma'ahu za a tashi allah ya kiyaye mu amin wata mace sayarci na aisha tana ba annabi labarinta ta ce kai annabi wance ta ji daɗinta ya ce a to mi take ne ne ce annabi matan nan in ka ganta kullum yini take azumi kullum kwana sallah take kullum matan nan annabi ai kaga sai a ce ta dace ce to aisha sai shi to sai dai kuma da yake makotanta ba sa jin daɗinta ya ce kash tana dare ce ta mutu ya ce tana wuta wa iyazu billahi tana wa wuta iyazu billahi Malam Usman idan ka dubi irin wannan magana za a ga cewa ashe musulunci yana ba kyakkyawan hali wata irin kima da daraja fiye da yadda ake zato.
gaskiya ne makaram kalla A maza Allah sallallahu alaihi ya ce ma min shay'in athqalu fi mizan al-abd yawm al-qiyamah min husn al-khuluq. Babu wani abu da yake da nauyi a wajen auna aikin bawa a ranar tashin kiyama irin kyakkyawan hali duk abin da za ka yi to ba abin da yake da nauyi a mizani na allah irin kyakkyawan hali kaga kuwa ashe wannan yana nuna kyakkyawan hali wani abu ne wanda yake da matukar kima gaskiya ne turmizi ne ya rawaito wannan hadisin na'am
an samo daga saidi abdullahi dan mas'ud qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna allaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum yace manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce inna allaha haqiqa ubangiji qasama bainakum akhlaqakum Allah ya raba muku halayenku kama qasama bainakum arzaqakum kama yadda ya raba muku arzikinku anan kaga wato kyakkyawan hali ashe wata baiwa ce daga Allah na'am kuma duk yadda wani ya yi ƙoƙari ya kai halin wani ba zai iya ba ba zai yi ba
saboda haka kaga wanda Allah ya bashi kyakkyawan hali ba abin da zai wa Allah sai ya gode wa Allah gaskiya ne saboda baiwa ce daga wajensa Kama hadisi.
gashi manzo Allah ya ce Allah ya raba muku halayenku kamar yadda ya raba muku arzikinku ah to yanzu misalin wani zai iya cin arzikin wani ina wani zai iya samun arzikin wani ina ba zai yiwu ba to saboda haka kaga wannan yana nuna irin yadda musulunci yake kula da kyakkyawan hali amma kuma nan malam usman ya kamata mu gane cewa kyakkyawan halin nan ana iya a ƙara shi
to yawwa kana iya i- ah, to misali mara lafiya ba zai samu lafiya ba insha Allah zai to samu.
to idan id- ba sai yana so zai samu lafiya ba in yaba hanya ba eh in yaba mataki ba in ya bi mataki Mm.
to hakanan kyakkyawan hali Na'am.
idan ka san ina da hali kaza mara kyau ka yadda Mm, to za ka ɗauki matakin gyarawa gaskiya ne amma idan ba ka yadda ba Mm.
ba za ka iya gyarawa ba sosai sai ka yadda Mm, domin mara lafiyan da bai yadda yana da ciwo ba ya za a iya je ya nemi likita ha ba ba ko kuma mara lafiyan da likita ya ba shi magani Mm, yaya za a yi eh, bai sha maganin bai ya warke gaskiya ba zai yi kaga ba zai yiwu ba na ba zai yiwu ba to to saboda haka kyakkyawan hali a iya ƙara shi yana raguwa yana ƙara yana raguwa yana karuwa yawwa ya danganta ga bukatar dan adam amma dai a san baiwa ce ta Allah amma ba baiwa kullalla ba to ba baiwa kullalla ba kamar ya mala eh eh, eh, ba- baiwa kullalla yanzu misalin arziki na duniya ai kaga wannan baiwa ce kullalla gaskiya ne aha Eh, karatun ya ya fita, shiga malam malam usman Lawan ya karatun shiga.
ya shiga Ya shiga.
Eh, to to to to Wani ba zai samu rabo to ba.
to to ba wannan ba ma to ba za ka iya ƙara wa kanka naira hamsin akan arzikin da Allah ya shirya maka ba ba- a gaskiya ne wani ma ba zai iya ƙara maka naira hamsin akan arzikin da Allah ya ka- ya shirya maka ba wallahi to a kaka baiwa ce kullalla Mm, haka gas- ne gaskiya amma ne.
kyakkyawan hali ba baiwa ba ce kullalla baiwa ce wacce kai da baka da ita zaka iya ƙoƙarin samunta gaskiya ne aha Tunda- bana s- tunda kayi bayanin matakan su kyawawan halayen ha uku to to Eh.
to ba na son ma in koma da mu can ah, karatunmu na baya ne saboda na ga kai da an jawo baya sai kuma ka- kuma ka sake mai da mu baya haka da kun Malam Usman.
kalla makarantar ne mala haka take wala maza Allah sallama ya ce inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib faman a'tahu Allah ad-din faqad ahabba yace inna Allah azza wa jalla Allah mai girma da hoka yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib yana bada abun duniya ga wanda yake so da wanda baya so Mm, yana bada abun duniya ga wanda yake so da wanda baya so na'am wanda Allah ya wanda Allah ya bashi addini to Allah yana son sa na'am manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadi la yaslamu abdun hatta yaslama qalbu hatta yaslama qalbuhu wa lisanu wala yu'minu hatta ya'mana jaruhu ghashmahu wa zulmahu na'am manzo Allah ya ce "Ah, na ratse da wanda raina yake ga kudurarsa bawa baya zama musulmi sai zuciyarsa ta zamanto kubutacciya ma'ana sai zuciyarsa ta zamanto kubutacciya ga barin me cutar mutane kwaran mutane munana wa mutane zato المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما حرم الله musulmi shine wanda mutane suka kubuta gabanin sharrin harshensa da sharrin hannunsa shine musulmi na kwarai shine musulmi na'am to masha Allah annabi abin da ya faɗa kiran halusan gaskiya ne eh wala eh a- a- musulmi shine wanda mus- wanda wato ah, Jama'a.
yan uwansu musulmi mut- halitta mutane suka kubuta gabanin sharrin harshensa da kuma sharrin har- ha- ha- harshensa da barin- da sharrin hannunsa Mm, magana ta fito ta fito mala aha wala yu'minu hatta ya amana jaro kuma baya zama mumini annabi ne yake wannan maganar sallallahu baya zama mumini hatta ya amana jaruhu ghashmahu baya zama mumini sai makocinsa ya kubuta ga barin wato halin kaka ya kagi kuma ai bris da shi malam wannan ita ce cikakkiyar fassara halin kakaya ya kayi kuma ai bris da shi ka san kana da makoci yana cikin halin kaka ya kayi amma kai ko ɗauka kai a kansa ba ka yi har ka gaban ka kawai kake salam, salam.
to maza Allah ya ce wanda yake wannan ba mumini bane wa zulmahu da zaluncinsa a rinka yi masa abubuwa na nuna bai isa ba wayyazu billahi ko wajen gini ko wajen ko wajen ko wajen gaskiya ne آه، ولا يكسب ع- عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه كما باب باوان da zai tsorurci kuɗi na ƙamaya maya kuma ya ciyar da wannan kuɗin na ƙamaya maya a kan wata harka a sa masa albarka a ciki ta maya maya ƙamaya maya ba ka san ƙamaya maya ba malu usman to kuɗi na haramun Mm, kuɗi na cuwa-cuwa gaskiya ne aha kuɗi na 419 ko a ƙara maka dai bayanin mala ai duk suna fitowa ne Ta fito?
Eh, ta fito mala ai a wannan lokacin da ana yi wala ta saddaku bihi ko mutum ba zai ɗauki kuɗi na ƙamaya maya ya yi sadaka da su ba fa yutakabbalu minhu a kuma karɓa masa idan mutum ya ɗauki kuɗin haram ya yi sadaka da su Allah ba zai karɓa ba na'am gaskiya wala ya turku wala ya turkuhu khalfa zahrihi illa kana zadahu ila nar ko ba zai bar kuɗi na ƙamaya maya ba Mm, ya mutu ya bar kuɗi na ƙamaya maya face sun zamanto masa guri- guzuri zuwa wuta wayyazu billahi ‘ya'yansa me ya shafe su babu komai babu ne ya shafe su Mm, amma shi dai da ya tara ya bari Mm.
to su- shi ne za su zamanto masa guzuri na shiga wuta wayyazu billahi Mm, subhanallah inna Allah azza wa jalla ya ce Allah maɗaukin sarki la yamhu sayyi a bisayyi baya shafa abu mara kyau da mara kyau an taɓa ɗaukar fitsari a wanke najisa da shi Ah.
kuma a ce an yi tsarki hayan shirme ba zai yi ba Mm, walakin yamhu sayyi bil hasan amma ana wanke najasa ne da ruwa mai kyau haka yake ana wanke bawuli da ruwa mai kyau Mm, ana yin alwala da ruwa mai kyau sai a tsabtata Mm.
a kuma tsarkaka gaskiya ne innal khabitha la yamhu al khabith abun da yake n- mara kyau ne ba zai taba gyara wani abu ba mara kyau gaskiya ne to mal usman wa'annan bayanai idan mutum ya lube su Mm, sai ya ga cewa babu ko shakka annabi ya isar da saƙo kuma abin da ya kamata a saita al'umma mm, an saita ta yadda za ta san cewa arziki kowa da arzikinsa mal usman akwai wani abu fa mhm, na faɗa ɗazan cewa arzikin da allah ya wa mutum na dukiya na abin da zai samu a duniya baiwa ce kullalla haka amma akwai abin da yake faruwa to mutum zai iya gaggawa ya samu arzikinsa ta hanyar haramun kallon mutum zai iya samun arzikinsa ta hanyar sauri to ta hanyar eh, wato wato eh, ban san yadda zan ce da shi hanyar kamaya maya yawa hanyar cuwa-cuwa Eh.
hanyar ainihin wato eh, eh, cin hanci ko ba da cin hanci hanyar hanyar hanyar hanyar hanyar arzikinsa ne amma tun da ya kauce wa hanya mai kyau zai iya samu a tsari na musulunci duk da yake baiwa ce kullalla abin da yake nuna wannan yawa a can karatunmu na watannin da suka gabata na kawo mana tunin cewa saidi ali na'am ya dawo daga tafiya Mm, sai zai shiga masallaci sai ya ga wani dan saurayi ya ce kai dan saurayi da Allah zo rike min alfadaran nan da ya shiga yana addu'a yana addu'a sai daɗin ganawa da Allah ya sa ya daɗe Allah sani to da ya taso sai ce kai yaron nan na sa ya daɗe zan ba shi dirhami in Allah da zan ba shi dirhami da ya fito daga masallaci sai babu lizaminsa babu yaro to sai ce ah ya kai ni yaron nan lissamin nan nawa gashi babu sai ce kai hassan ya ce na'am baba ya ce zo karbi nan je ka siyo man lizami a kasuwa yana zuwa wajen yan sayar da lizami sai ya taba wani ya ce malam wannan lizami nake so ya ce yanzu aka sayi man da shi dirhami da ya kawo dirhami sai ya dauka ya kai wa ba a sai dai ali sai dai ali ya duba ya gana sa ne ya ce oh Allah sarki ka ga yaron nan Allah ya azurta shi dirhami amma ya yi gaggawa ya same shi ta hanyar haramun karatun ya fito ya fito mala ya fito to banda wannan malam usman Mm, gaba ɗaya idan mutum ya ɗauki ibada dukkan ibada za a ga cewa idan aka cire kyakkyawan hali sai ka ce ta zama fanko ba a shana babu kyattauta na ba kyattauta ke ayo kuma dai wannan ba sai da kake so ka fassara ba Karamu karamu.
fanko ba a shana ai abin da za ka ce sai ka ce ba amfani gaskiya ne fanko ba a shana ai bai da amfani babu amfani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa ka duba manzo Allah ida- idan mutum ya shekara hamsin ko ɗari ko nawa ya shekara Mm, a cikin kafirci da ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko kuma ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah in ya faɗi wannan shi ke nan tsakanin shi da Allah ta yi kyau duk abin da ya bi ya yi a da Allah sai ce ban da wannan magana a shafe ta ba ba wannan tsakanina da wani ya yi rijista da mu gaskiya ya yarda da mu Mm.
ya ba da gaskiya da mu a yi mu'amala da shi da dukkan bayanmu su yi mu'amala da shi a matsayinsa na ɗaya daga cikin bayanmu na kirki hakan tare da cewa bai yi sajada ko ɗaya ba Mm.
amma me hikima anan mal usman me musulunci yake son ya koyar yana son ya koya wanda zai shiga musulunci cewa Mm.
magana in kai magana ana mutunta ta Mm.
sai dai kai idan ba za ka mutunta maganar da kai ba amma wanda kake gaya wa magana Mm.
in ya san darajar dan adam zai lura da maganar da ka faɗa ya mutunta ka ya mutunta ta ya yadda da ita ya aiki da ita gaskiya ne mana maganar ta fito ta fito to har lokacin da ya bayyana ashe kai baka san me kake faɗa ba ko kuma kawai magana da ta fito bakin ka kake faɗa baka aunawa
akwai matsala kaga ka zama wani mutum kenan daban wajen masu hankali ka zamanto wani mutum daban wajen masu imani ka zamanto wani mutum daban wajen masu mutunci ka zamanto wani mutum daban waɗanda suke baiwa ɗan adam kima gaskiya ne saboda haka Allah ya yarda cewa in ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai a ce shikenan ku sa shi cikin bayanmu tare da cewa bai wata sallah ba Allahu akbar ka ga ashe maganar ɗazin ta dawo magana bai kamata ta zama a bar banza ba Mm.
Allah tabaraka wa ta'ala kaman mamaki yake yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun Mm. mana ya ku inda ku ba da gaskiya me yasa kuke faɗar abin da ba za ku aikata ba me ya mintsine ku me ya takura muku ai babban zunubi ne a wajen Allah mutum ya faɗi abin da ba zai aikata ba na'am kaga in ka ɗauki wannan maganar ka haɗa ta da yadda da kalmar shahada sai ka ce ashe a nan ma ana maganar kyakkyawan hali ne shi yasa aka yadda da mutumin da ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu saboda bakin dan ad- bakin musulmi ana control ɗinsa shi ma ya kamata ya control ɗinsa saboda maganar fatar bakinsa ake duba Mm.
sai a yi aiki a yi mu'amala da shi amma idan maganar ta zamanto shirme ce to shi kenan innal kalama lafil fu'adi wa innama ju'ila lisanu ala fu'adi dalila laraba suke cewa kadai magana an dora ta ne akan harshe amma magana daga zuci take gaskiya ne yagwa to idan magana ta zamanto ko ba daga zuci ba ta zamanto fanko ba a shana haka ne gaskiya ne kaga a wajen kalmar shahada kaga ga abin da Allah ya nuna idan dan an yi magana dan an yi magana Mm.
ba a yi aiki da maganar ba sunanta fanko ba a shana gaskiya ne
ka dawo ba na son sai na ta sa mana karatunmu na da na magana ka dawo wajen sallah Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna salata Mm.
tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana mai yin ta yadda aka ce a yi ta gabarin duk wani abin ki da kuma alfasha ma'ana duk wani aiki na saban Allah in dai ka kula da sallah kana rike sallah to za ta hana ka shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا wanda sallarsa bata hana shi alfasha da munkari ba na bata hana shi alkaba'i da abu mara kyau ba to ya sanya sani ba abin da sallarsa ta kara masa sai nisa ga barin Allah subhanallah aha karatun ya shiga gaskiya ne to saboda kaga mal usman kaga a nan abin da nake kokarin in, in fece shi ko in yi bayani a kansa alkhulqu huwa din na'am kyakkyawan hali shine addini gaskiya ne.
idan muka dawo wajen sha'anin azumi Allah tabaraka wa ta'ala cewa ke ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku inda ku ba da gaskiya an wajabta muku azumin ramadana kamar yadda aka wajabta shi akan al'ummatai Mm.
waɗanda suka gabace ku la'allakum ta haƙiƙa in dai kun yi shi yadda aka ce lokacin da aka ce to za ku zama cikin masu tsoron Allah tsoron Allah menene ba kyakkyawan hali ba ne sosai kaga kenan idan ba a samu kyakkyawan hali ga mai azumi ba azumin su ya zama tomi holoko hadarin kaka gaskiya ne eh haka ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, man lam yada qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba wanda bai bar kiran ƙarya ba qawl zur Mm.
ma'ana ka zo ka ba da labari dan a baka kuɗi Oh, yes.
kai shaida dan a baka kuɗi ka ba da labari da- na ban dariya dan a ji daɗi a baka kuɗi Mm.
shi wanda ya faɗa Mm.
da wanda yake aiki da- da da wannan ƙaunar zur manzo Allah ya ce Allah ya ce bai da buƙatar su aji azumin su To fa.
ma'ana kawai kishirwa ake fama da ita amma tunda babu kyakkyawan hali to kawai Ba lada.
holoko ne hadarin ka- kaka ko kuma fanko ne ba a shana Oh, yes, but- kaga wannan mal usman Allah yana ɗin nuna mana cewa eh ashe addi ha- kyakkyawan hali shine addini haka ne.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب na Allah yake cewa ah, haji watanni ne ababen sani wanda ya ga ya yadda yana so zai yi aikin haji to shikenan ga sharaɗin karɓarsa a wajenmu falarafasa babu kwarkwasa wannan magana mal usman tana da matukar muhimmanci da Allah ya faɗe ta gaskiya ne falarafasa saboda ka san tafiya tana daga cikin abin da take sauƙaƙa wa wasu saɓan Allah mace ce wata wallahi ko a mota ba za ka iya ganin ta ba a garinku haka ne.
amma sai ku je kila a bilayin abinci da ita ko kuma a tara ku a hall ɗaya ko kuma mota ɗaya ko ko ko ko ko ko ko Mm.
wannan ta sa ka samu damar yi mata kwarkwasa ko yi mata magana
gaskiya baya halitta ko kuma ita a'a tana ganin cewa da take kulle din nan kaza kaza kaza ta ga ga maza nan birjik ta dinga yi wannan magana tana kirkirar wannan tana kirkirar wannan duk saboda haka Allah yi wannan maganar Mm.
fala rafas babu babu rafasu Mm.
saboda me saboda wa'annan ababen su ne farko sai abin da ya wuce su gaskiya ne to kai kanka matar kama da ka tafi da ita fala rafasa babu zancen kwarkwasa duk abin da za ka faɗa kawai kaza babu wani zancen wani magana ta ta ban dariya ko ta a babu ibada ko ta ta menene ta ta ta yabo ko wani menene a duk babu kawai ibada ake gaskiya ne.
wala fusuka babu fita daga hanya wala jidali babu rigima Allahu akbar Allahu akbar Allah kai mana rangwame amin mana wallahi in ka je ka samu dabar wasu alhazai wai ya zubi lahi kawai an kace me ana ta hira siyasa ko ana ta wata hira ko an karsa wannan abu a ɗaki hatta a masallacin ma za ka samu inda su daba su abin da suke kenan ya kashe kuɗi mutum Allah ya mana rangwame amin wala jidala fil hajj babu jidali wa ma taf'alu min khairin so ake a kula da aikata alkhairi sallah ce azumi ne taimako ne ainihin agaji ne girmama uh, guraren ne girmama waɗanda suka zo guraren ne taimaka wa dan uwanka ne waye waye wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah da abin da za ku yi na kirki Allah ya san shi yana so kuma ya ya rubuta zai ba ku lada allahu akbar kuma wata zawwado in za ku tafi ku yi- ku yi guzuri mai kyau kada mutum ya kwashi kamaya kamaya
Mm.
wata zawadu a kwashi kuɗi na halal fa inna khairar zada taqwa babban guzuri wanda ya fi a tafi da kuɗi waɗanda suke na halal malak ne
gaskiya ne ala usman waɗannan maga waɗannan zantuka ana da buƙatar a ce a faɗakar da mutane su a wannan lokaci saboda aikin haji ba wai yawon buɗe ido bane wallahi malam haka ne aiki ne na neman lada na neman yadda Mm.
ba aiki bane na yawon buɗe ido gaskiya ne ko kuma na nuna a, isa gaskiya ne
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajjal baita falam yarfuth walam yafsukh raja'a min dhunubihi ka yawmi waladatu ummu wanda ya je aikin haji Mm.
bai wannan kwarkwasar ba bai fasikanci ba Mm.
ya kama kansa Mm.
to zai dawo ka yawmi waladatu ummu kamar ran da babarsa ta haife shi allahu akbar
ran da babarsa ta haife shi dan Allah ko cizon nonon uwa ya iya babu ba sai yaro ya girma ba zai ke so ma zama ta kadari sosai ma shikenan kawai ma ya cije nonon uwarsa Allah sarki to to to wanda aka ka yaumi waladatu ummu kai kamar nan da babar ta haife shi bai san komai ba bai iya komai ba to wannan aiki ai kaga ba kankane bane Sosai.
to amma gashi manzo Allah ya hada shi da kyakkyawan hali in ba kyakkyawan hali fanko ne ba a shana manzo Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salatak sakanun lahum karbi zakkarsu amma abin da yasa za ka karba saboda ka tsarkake su ma'ana ka nuna musu kyakkyawan hali biha da wannan zakkar wanda zai bada zakka ya san akwai yan uwansa fakirai akwai yan uwansa mabukata akwai harkoki na addini da za a yi da wannan dukiya ya bada ita da daɗin rai ya bada dukkan abin da aka ce ya bayar taimakawa zai yi wa salli alaihim kai masu addu'a inna salataka as- addu'arka sakanun lahum natsuwa ce a tare da su saboda dan adam baya son ya rabu da kuɗi laraba suna cewa almalu shaqiqur ruh Gaskiya.
kuɗi wasu ɗaya ubansu ɗaya da ran dan adam idan dan adam yana son wanda zai taso da tifa ya make shi to yana son wanda zai zo ya ci ya bashi kuɗinsa Wai ya zo.
aha to wayannan malam usman suna nuna cewa ashe dukkan arkanul islam din nan idan da za mu duba su za mu iya cewa wasu ababe ne wayanda allah ya hada su da me da kyakkyawan hali Gaskiya.
saboda haka za ka iya cewa ashe kyakkyawan hali ma shine addini idan ba kyakkyawan hali to babu addini na'am tun daga shi gaba daya rukunin musulunci gaba ɗaya rukunin musulunci to ai ga su an kawo Mm.
Ah, to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi yake cewa inna hadha ad-dina irtadaituhu li nafsi la yuslihu illa as-sakha'u wa husnul khuluq wannan addinin irtadaituhu li nafsi ni na zabe shi nake son abauta man da shi addinin musulunci na'am la yuslihu ba abin da zai inganta shi illa sakha'u sai baiwa wa husnul khulq da kyawawan halaye domin ita baiwa an keɓance ta ne saboda za a ga ɗan adam wato bai san amfanin baiwa ba ita kuma tana da amfani a tare da shi hali ne wanda ɗan adam baya so amma yana shi- yana cikin abubuwan da suke amfanarsa gaskiya to y- kuma yana daga cikin abin da yake inganta musuluncin mutum baiwa ma'ana kyauta gaskiya wa husnul khulq da halaye da, da kyawawan halaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi yake cewa alhaya'u wal iman qarinani fa idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akharu wato kunya da kuma imani yan tagwaye ne na idan ba ɗaya ba ɗaya kunya kunya da imani 'yan tagwaye ne idan aka ɗauke ɗaya aka raba mutum ɗaya da su, ko mutum bai da ɗaya to ɗayan ma baya nan gaskiya ne malam magana ta fito tana fitowa idan mutum baya da imani to bai da kunya idan bai da kunya bai da imani kamar ya malam a to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza lam tastahi fasna' ma shi'ta idan dai har baka da kunya to duk abin da kaga dama ka aikata haka ne malam aha to kaga idan mutum duk abin da yake so zai iya aikata ina zancen imani Gaskiya.
kaga babu zancen imani Mm.
to saboda haka akwai hadisi na na lokaci ne na lokaci yayi eh yana to jama'a masu sauraron wannan shiri a nan malam usman ya nemi in tsaya ya kamata in tsaya bai kamata in abin nan ba saboda wasu shirye-shirye kuma in Allah da idan an samu dama a wani lokaci Na'am.
to za a ci gaba da wannan bayani domin a samu wajen da za a a tsaya gaskiya ne eh Ai, amma kama yanzu- fara tabo maganar imani to kaga a ba abu- maganar imani malam usman kyawawan halaye bangaren imani kuma tunda rukunin musulunci a a malam usman Eh.
kai sai sai ayi gaba sai ka dawo baya Allah to na da manzan Allah yana magana akan cewa imani da kunya yan tagwaye ne Na'am.
idan ba ɗaya ba ɗaya idan mutum bai da imani bai da kunya idan bai da kunya bai da imani shikenan abu ne a fili ai haka ne malam aha gaskiya to jama'a kada dai malam usman ya maida mana agogon tafiya baya da wannan ne nake cewa sai in Allah ya saki sada mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro gashi malam ya kwararo lokaci ya riga ya cin mana tilas anan za mu tsaya sai dai a idan allah ya kai mu wani satin sai mu dora daga inda muka tsaya a madadin shi kansa malam wato sheikh malam muhammad nasir adam babban limamin masallacin juma'a na sheikh ahmad tijjani da ke unguwar kofar mata a nan birnin kano kuma shugaban majalisar limaman masallatan juma'a na fadin jihar kano malami da ke fafutuka al'ummar musulmi sun rayu a kan tafarkin shirya a madadin shi kansa malam da kuma dukkanin waɗanda suka sada mu shirin ya zo gare ku ni usman hamza usman nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu